إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى ودوموا على طاعة الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يفتح الله لكم الخيرات ويقربكم إليه واحفظوا حدود الله وشرائعه يحبكم الله ويرضى بكم ومن رضي به الله فقد فاز فوزا عظيما ويدخله الجنة ويبعده عن النار عباد الله هل قرأتم قول الله عز وجل في سورة الشعراء قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون هنا يخبر الله تعالى على الشياطين الذين يسترقون السمع من السماء فيلقونه إلى أوليائهم في الأرض كأخبار بما سيقع في الأرض وما سيحصل ومكان الشيء المفقود فيسمعون الكلمة من علم الغيب فيزيدون معها مئة كذبا ثم يلقونه عم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيحدثون بها فيصدقهم الناس في كل ما قالوه بسبب صدقهم في تلك الكلمة التي سمعت من السماء فضلوا وأضلوا قالت عائشة رضي الله عنها سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهاف فقال إنهم ليسوا بشيء قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيكركرها في عزل وليه ككركرة الدجاج فيخ فيختلطون معها أكثر من مئة كذبة عباد الله فمن ادعى مشاركته في شيء من ذلك بكهانة أو غيرها أو صدق من يدعي ذلك فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ويجب على كل من يريد أن يخلص عقيدته وعبادته لله عز وجل أن يجتنب هؤلاء الكفار الذين يدلون عن سبيل الله ولا ينبغي لأحد أن يأتي إليهم في طلب الدعاء والاستعانة والاستغاثة وطلب الفتح في أمور الدنيا والآخرة لأنهم كذابون الضالون لا يحبهم الله ولا يقبل منهم صرفا ولا عدلا هم أعداء الله ورسوله والمؤمنين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم قال العلماء رحمهم الله تعالى ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشياطين لا من أولياء الرحمن إن الكرامة أمر يجزيه الله على يد عبده المؤمن التقي وحسبك بحال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ومن بعضهم من الصالحين كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كأبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع نشيجته من البكاء من وراء الصفوف يبكي في صلاته وتجد كثيرا منهم على حالة الخير والسمع والطاعة لا لا الشر وابتداء ويكفيك ما ذكره الله تعالى في صفاتهم حيث قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون عباد الله اتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى الله واستغفروا لذنوبكم ظاهرا وباطنا وأخلصوا دينكم لله وحده واتبعوا سنة رسولكم صلى الله عليه وسلم يرسل الله عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولا تعذرنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك يا هادي يا سلام وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد yayin wa kudubar mu tana ce mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki sannan huduba ta ce mu dawwama kan yin da'a ma Allah da kuma bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amin ya haka alkhairori masu tarin yawa za su bijiro mana gabar da yamma kudu da arewa sannan kuma hakan zai kusantar da mu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki Allah zai kaunace mu sannan mu kiyaye da haddodi da shar'o'i na Allah ta'ala mun yi haka Allah ta'ala zai so mu kuma zai yarda da mu wanda Allah ya yarda da shi hakika ya zama babban mutum Allah ya yarda da mu ruba ta ce shin ka yi dubi cikin littafin Allah maɗaukakin sarki cikin suratu shu'ara inda Allah ta'ala yake ce shin ka ji labarin waɗannan waɗanda suke shaidanu suke sauka a kansu suke jibintansu al'amurorinsu shaidanun suna sauka ne akan waɗanda suke yadanto masu laifi kuma masu girman kai hasu da isar musu da saƙonni da suka jiyo daga sama su jefa a cikin kunnuwansu kuma Allah ta'ala ya ce mafiya yawan shaidanun nan da suke kawo labarurruka waɗannan mutane a bayan ƙasa aksaruhum kadhibun mafi yawansu makaryata ne a wannan guri Allah ta'ala yana ba mu labari ne game da aljanu da suke zuwa sama su sato magana daga cikin maganganun da allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da a yi su a cikin sama na ƙaddarori da za su faru a bayan ƙasa aljanu sukan tattaka su hau su je can jikin saman sai su jira su je sai allah ta'ala ya umarni da wani al'amari wanda zai faru a bayan ƙasa su kuma sai su sauko ƙasa sai su zo su samu shaidanu waɗanda suke zanto suke tare da su su ne bokai da waɗanda suke zanto batattu waɗanda suka bi hanyarsu sai suke gaya musu wannan labari da allah ta'ala ya ce zai yi a bayan ƙasa saboda haka su kuma idan suka zo sai su faɗi wannan labarin su mutanen sai su gaya wa mutane cewa za a yi kaza za a yi kaza lokaci kaza lokaci ka saboda haka idan wannan al'amari ya tabbata shi kenan sai mutane su gaskata waɗannan mutane a matsayin cewar su suna da wani ilimi na gaibi ko suna da wani ilimi na musamman wanda yake zanto ya cancanta a saurare su kuma a su to akan haka sai ya zanto kuma suke gina maganganu na ƙarya wanda yake zanto na biyan bukatan kansu da haka nan shari'ar musulunci ta kiraye su da cewa waɗannan masu irin wannan aiki bokaye ne domin sukan zo su ba da bayani akan wasu al'amura waɗanda za su faru ko wasu abubuwa da yake zanto abubuwa suka ɓata ana yi ma'an nemi abin an rasa kuma sai sai su nuna gurin gashi ko kuma ya zanto a je a binne wani abu a cikin ƙasa wanda babu wanda ya ga gurin sannan kuma sai su yi nuni da gurin kuma a tone kuma a ga abin yana nan saboda hakan nan idan aka gaskata su da wannan guda ɗayan da su kuma sai su zo su ƙirƙiro nasu saboda biyan buƙatan kansu don su cimma burinsu na rayuwar duniya sai su kuma gaya wa mutane wasu zance wanda yake ba na allah ba sai su yi ƙarairayi da su saboda hakan nan sai ya danto su karbi abin da yake hannun mutane na dukiya ko su karbi abin da yake hannun mutane na matsayi ko dai a saka musu da irin waɗannan abubuwa ɗin wanda ƙarshe kuma idan ka bishe sai ka samu cewa ƙarya ne shi wanda ya mu'amala da su ɗin babu wata riba da zai samu tare da su domin aisha allah shi ƙara mata yadda ta ce mutane sun tambayi annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi game da cewa game da bokaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahum laysu bi shay tace bokaye ku rabu da su ba komai bane su babu abin da suke ba su da wani tasiri ba su da wani amfani a bayan kasa sai mutane suka ce ya manzon Allah fa innahum yuhaddithuna bi shay yakunu haqqan sukan fa faɗi wani magana kuma sai kaga abin ya tabbata ya zama haka ne ya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce tilkal kalima min al-haqq wannan abin da za su faɗa muku wanda ya tabbata ɗin tabbas gaskiya ne haka ne Allah ta'ala ya tabbatar da shi zai faru amma aljani ne yake samo zancen daga sama sai ya zo ya karanta a cikin kunnuwan bokaye da suke tare da shi shi ma bokan sai kuma ya karanta wa mutane wannan labarin saboda ka shi kuma bokan sai ya ƙara ɗaruruwa ko ɗari na ƙarya a tare da wannan guda ɗayan saboda hakan nan karku ɗauka cewa su wani abu ne na musamman da suke samun wani saƙo daga wajen allah maɗaukakin sarki har da ne zanto ku bi su ya sama wani hadisin sadan tsoratarwa yake cewa duk wanda ya je gurin boka sai ya tambaye shi tambaya kaɗai ka san boka ne sai ka je ka tambaye shi wani al'amari na duniya ko al'amari na lahira tambaya kawai ya ce maka kaje ka tambaye shi duk abinda za ka je ka tambaye shi inda ka san boka ne sannan sallah sallama ya ce ba za a karbi sallan ka bana kwana arba'in ka yi asaran waɗannan salloli na kwana arba'in sannan ya ce kuma idan ka je ka tambaye shi kuma mutum ya gaskata shi to ya kafirce wa dukkan abin da aka saukarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka dukkan abin da yake na alkur'ani tun daga farkonsa har ƙarshensa dukkan maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama na hadisansa duk mutum ya bijire musu ya kafirce musu gobe kiyama ba su da alaka da shi bai da alaka da su in bai tuho ba shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana da cewa alkur'ani zai ceto gobe kiyama yace wannan nawa ne wannan nawa ne wannan nawa ne fa shafi'i ne fa Allah ka bani ceton sa in tsallakar da shi to sai gashi ko mutum ya zo ya kafirce ma wannan littafi da zai cece shi a duniya kuma yake cece shi a lahira saboda haka duk wanda ya tarayya da wani abu cikin wannan na bokanci ko kuma wani wannan ko ya gaskata wani wanda ya riya wannan haka to hakika wannan mutum ya zama mushiriki domin an samu daga abu hurairu Allah shi kara masa yadda ya faɗi wannan magana cewa duk wanda ya je gurin boka ya gaskata shi da abin da ya faɗa ya kafirce ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya waje ba kan dukkan wani mutum mai imani wanda yake tsoron tsare imaninsa kuma yake neman kusanci ga Allah madaukakin sarki tabbas ya nisanci waɗannan bokaye waɗanda suke zanto suke ɓatar da mutane daga barin hanyar Allah bai dace ba ga wani mutum musulmi ya je zuwa gare su domin neman ilimi ko neman addu'a ko neman kariya ko neman agaji da tallafi ko neman wani buɗe na al'amarin duniya ko al'amarin lahira domin so karzabun makaryata ne abdullun kuma ɓatattu ne Allah baya son su kuma baya karɓan sarfan wala adala duk abin da suka yi Allah maɗaukakin sarki baya karɓansa sadaka ko wata ibada ko na aikin kirki Allah ta'ala baya karba daga gare su saboda haka wanda Allah ta'ala bai karbi ibadansa ba Allah yana fushi da shi kuma kai a matsayinka na musulmi kai ne wanda zaka je gurinsa domin neman biyan bukata saboda wata tsanani da kasance kanka a ciki ko wata damuwa wanda kasance kanka a ciki wanda kuma shari'a ya tabbatar maka da cewa makareta ne babu abin da za su yi maka na gaskiya amma kuma ka rufe idanka ka je ka kuma a zai maka wannan shirme to ka rasa imaninka kuma ka rasa duniyarka domin ta duniya dama shirya ce Allah ta'ala ya riga da shirya kowa zamansa a duniya da abin da zai samu da abin da ba zai samu duk abin da bai shigo hannunka ba ta hanyar halal to wannan ba naka bane sai kuma ka je kai bayani ya kai ka same shi amma abin da ka same shi ta hanyar halal ta hanyar aikinka ko sana'anka ko kyauta ko tsuntuwa wannan halal ne a gare ka musulunci amma duk wata hanyar da za ka samu dukiya ta hanyar da yake zanto na zalunci ne don ka yaudari wani ko ka kidima wani ko ka wautar da shi sannan ka shiga masa ka kwaci abin da yake hannunsa don saboda boka ya baka wata lakari wanda za ka ruɗa shi ko ka kidima shi ko ka kawar da idansa wannan duk hanya ce ta zalunci kuma mafi muninsa shine mutum ya rabu da imaninsa saboda haka malamai suka ce babu shakka duk wanda ya ce shi waliyi ne ko kuma yana nuni da wani al'amari na ilimin gaibi to shi ma yana daga cikin shaidanu in dai walittansa yana nuni cewa yana da wani tasiri akan magana abin da ya shafi gaibi na cewa abu zai faru kuma ya ce yana da tasiri shi ma akan wannan to malamai suka ce fa min awliya ishayatin shi ma yana tare da shaidanu domin walitti ko kuma abin da ya shafi mu'ajiza daga Allah madaukakin sarki yake zuwa kuma wanda yana nan har duniya ta kare Allah ya zabi wani mutum ya bashi wata mu'ajiza wani abin mamaki wanda shi ke dan to zai gwada wa duniya wanda shi ma ba ilimin sa bane ba karfin sa bane ba kudin sa bane ba sarautar sa ba komai ba Allah ne ya zabe shi sai dora shi akan wannan mu'ajiza na ban mamaki wanda zai yi wani abin da yake zanto babu wanda ya isa iya yin wannan abun shi ma kuma ba wani dabararsa bane ba ilimi bane zabi ne na Allah madaukakin sarki ya masa wannan yana nan amma har a haka shi wannan ɗan bai isa kuma ya ce dai iddi'a'in ilimin gaibi ba saboda wannan iya wannan abin ne Allah madaukakin sarki ya bashi baya ga wannan babu shi to sai tsaya a matsayin da ɗaukaka da Allah madaukakin sarki ya masa yana wuce gun to ya shiga wani hanya saboda hakan nan bokaye jama'a mutane ne waɗanda suke zanto suke zama suke tsara wasu abubuwa na son zuciya kuma ya zanto suke batar da mutane mutane kuma su zo suna ganin su a matsayinsu na malamai ko a matsayinsu na masu taimako ko a matsayinsu na waɗanda suke zanto suke iya warware mutane bukatunsu ko kuma suke taimaka musu wajen cimma wasu manufofinsu wanda kuma da yawa daga cikin mutane a yau saboda halin da ake ciki sai ga mutane suna shiga cikin wannan duk da wa'azuzzuka da suke ji da gargaɗi da suke ji ya zama wajibi a kan mutum musulmi ya nisance su kuma ga sunan sun yadu a bayan ƙasa babban dalilin da ya sa wannan hudu ba muka yi ta shine kasancewar labari da ya zanto aka ce an samu labarin cewa ko a nan tsakaninmu ma akwai wasu bokaye waɗanda suke zanto suke nan suna ta cutar da mutane suna ta warware wa mutane imani suna ta raba su da ɗan kuɗinsu suna raba su da allah suna raba su da addininsu ya zama wajibi a kan kanmu mu tashi domin ya zanto mu ba da kariya mu wani ba kawai ya zama labari ba domin an ce a kawo gidan boka ko a kowane wanda yake zanto yake batar da mutane kuma akwai shugabanci na al'umma kuma akwai jama'a suna nan a cikin al'umma to bai kamata ya zanto a zuba ido ko a shiru a bar wannan mutum yana barna a bayan kasa ba shi ma kansa ya kamata ya zanto mai a taimake shi don ya zanto ya gyara to na biyu kuma akwai wani bawan Allah wanda yake zanto aka ce na gani ya ce tun da ya ji wannan akwai bokaye a wannan yankinmu to ya ce zai yi bincike na ilimi akan haka saboda a yi maganin bokayen ba na nan kaɗai ba nan bokayen da duk ma suke nan a bayan ƙasa to shi kuma dama bincike akan matsala in ya faru a bayan ƙasa to dama akan yi binciken shi na i conducting research akan matsalar tun da problem ne ya faru to sai ya zanto a samu wasu mutane ko wani mutum ya tashi ya yi bincike akan wannan matsalar sai ya samar da sakamako na gaskiya sakamako ingantacce sannan kuma ya ba da shawarwarin yadda za a yi a tare matsalar to wannan research da ya ce dai kuma sai kira shi da cewa international research wannan shi ne ya zanto ya ba da sha'awa kuma ya zanto ina son karfafe shi da cewa kar ya ja da baya ya kaddamar da wannan binciken saboda zai taimaka ma wannan al'umma kuma zai taimaka ma duniya ma ba ma wannan al'ummar kadai ba saboda da zaran ka cire wani bincike wanda kuma ka tabbatar da binciken ka bi dukkan matakaiya na wannan binciken ka samar da sakamako na gaskiya akan abin to zai amfani da duniya ne ba wai al'ummar ka kawai ba saboda duk inda ake da irin wannan similar problem din to idan ya zanto suka kalli wannan shawarwari da hanyoyi da kabe to suka ɗabbaka su suma a cikin al'amurorinsu za su samu mita a kan shi to saboda hakan nan wannan mutum muna masa addu'a Allah taimake shi akan yin wannan bincike domin ya tsare mu al'umman duniya imaninsu ya kuma taimaka mu waɗanda suke zanto batattu wanda suka bata su dawo kan hanya daga bokayen da kuma waɗanda suke zanto suka gaskata su kuma suke bin su sannan kuma kamar yadda ake faɗa kan cewa duk lokacin da aka zo bincike to bayan an gama binciken idan dai har ya hau matakaiya na bincike na gaskiya ba a samu son zuciya ba ba a samu karkacewa daga ka'idodin da aka ajiye su na matakaiya na binciken ba to dole da a samu matsaya to kafin a samu matsayin kuma to akwai matakaiya daga cikin matakaiya da wada Allah mai yiwa idan ya zo dai bi dolansa shine dai dawo cikin al'ummansa saboda cikin al'ummansa ne dai binciken a cikin al'ummarsa ne dai haɗa kai da mutane da suke cikin al'ummar ya yi bincike to saboda kai a matsayinka na wanda kake zaune a cikin al'umma idan aka zo kanka wajen ba da gudunmawanka a kan wannan binciken to karka noke misali ba mamaki zai raba kwashiniya wanda zai tambayoyi domin ka amsa waɗannan tambayoyi ba mamaki ya zaɓe ka ya zaɓi wancan ya zaɓi wannan a matsayin su ne samfur ɗinsa wanda za su amsa masa su ne respondents ɗinsa wanda za su amsa masa waɗannan tambayoyin to sai aka zo kanka to karkaki ka ba da gudunmawanka domin za ka taimaka ne wajen dakile wani barna a bayan ƙasa sannan idan ya samu waɗannan ansoshin bai fitar da shawarwari da zai bayar ma waɗanda suke zanto suke da hannu a kan yadda da a dakile matsalar domin duk wani bincike da ya tabbata cewa aka yi shi akan ƙa'ida to sai ka samu wajen solving problem ɗin kuma ba mutum ɗaya ba ne da aka samu ba mamaki gwamnati za ta shigo ciki ba maki al'ummar da suke cikin gurin da su shigo ba maki malamai da su shigo ba mamaki mata da su shigo ba maki 'yan kasuwa da su shigo to duk wanda matsalar ta haska shi cewa shi yana da hannu wajen taimakawa ko zai iya samun hannu wajen taimakawa na a dakile wannan matsalar to shi mai bincike dai cire maka inda da ka yi tasiri a cikin shi in ta bangaren gwamnati ne dai ce in gwamnati ta yi kaza da kaza da kaza to da a samu raguwar matsalar in 'yan kasuwa suka yi kaza da kaza da a sake samun raguwar matsalar in masu unguwanni da shugabannin unguwanni suka yi kaza da kaza to da a samu matsala in mata suka yi kaza da kaza to da a samu raguwar matsalar to sai ya kai har ƙarshen da dai zamo 100% an kawar da wannan matsalar in duk waɗannan da suka biyo aka faɗi aikinsu da dasi suka yi suka tsaya suka yi to da a share matsalarsu to kai a matakin farko shi ne kai in an zo tun karanka karka gudu karka ki ka ba da gudunmuwan ka yi ka sa hannu ka taimaka don ya zanto a cire wa mutane musiba da bala'i da ya afko musu a cikin al'ummarsu su kansu masu yin abin taimaka musu da yi kai kanka taimaka mana saboda mai saboda ya tsare ma imanin ka ya tsare ma imanin zuriyarka ya tsare ma al'ummarka musibar da suke zanto za ta iya raba su da Allah madaukakin sarki saboda al'amari na bokanci a yau gaskiyar magana saboda halin da muka samu kanmu cikin mutane irin su ya rube ko kowa yana so ya kwaci kansa ne to bayan da ka yi kwaci kanka ko in dai ba ta hanyar da Allah madaukakin sarki ne wallahi na dade ina karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ban kareta ba amma ni sai ina sawwara cewa to ta yaya hakan zai kasance cewa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan kwana uku ba hura wuta ba sai aka tambayi matansa aka ce to ya haka yake faruwa me kuke ci sai suka ce muna rayuwa ne akan dabino da ruwa hadisin ya inganta saboda hakan nan baya da da'aya matsayin ka ne mai imani ka kare ta amma faruwan abin saboda mutane suna cikin faraga da walwala da wadata he yi mamakin to ai wannan ai he su mutu to yau ya aike yau ya aike ai kusan gidajen da zaka kirga su ba a kwana ba a ci ba to kusan a yau zaka samu kalilan ne to saboda haka kaga kenan wannan wahalar da suka shige ta muna mamakin ya da a yi to kai ma yanzu da ta zo maka to su sun san yadda suka yi suka zauna lafiya kuma da imaninsu to kada kai kuma dan wannan matsalar da za ta zo maka na yau dan takaitacciya wanda suke ba da jimawa bi iznillahi ta'ala Allah madaukakin sarki zai kawar mana da wannan musiba to karka karka fadi saboda wallahi wannan zaluncin har abada Allah madaukakin sarki ba zai bari ba ba zai taba barin wannan zalunci ba na rashin tausayi na rashin taimako na rashin agaji da toshe kunne daga shugabannin al'umma da masu dukiya ku danke dukiyarku ko kuna ganin mutane suna cikin bala'i da musiba kun ki ku taimaki ƴan uwan kuma balle ku taimaki nan kusa da ku ko makwabtan wallahi da wani mutumin da yake danto aka zo a unguwa tashi da a nemi taimako da aka tashi neman taimakon mutumin nan tsallake shi aka yaka ce aka tsallake wani aka ce an kwanje ba da ba kuma wallahi kusan duk ya fi unguwan kuɗi duk waɗanda suka tashi da su je nemakon suka ce wallahi in kun je ba zai ba ku irin waɗannan mutane a cikin al'umma kuna tsammanin dukiyan ku dai tabbata a hannunku jagorori kuna nan kun rike dukiyan al'umma mutane suna cikin musiba da bala'i yunwa ya gallabi mutane yunwa wannan al'amari ba zai tabbata ba saboda haka mu ci gaba da roƙon Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya kawo mana ɗauke Allah ya kawo mana buɗe duk wanda yake da hannu cikin uzura mana da kuntata mana muna roƙon Allah madaukakin sarki in mai shiryuwa ne Allah shiryar da shi in ba mai shiryuwa bane muna roƙon Allah ya mana maganin sa duk wanda Allah ya ba su dukiya suka rike dukiyar su suka ƙi su taimaki al'umma in masu gyaruwa ne Allah ya gyara mana su in ba masu gyaruwa bane ya Allah ka yi transfer din dukiyar zuwa ga wanda bai taimakawa Allah mai sauki na gurin sa ya kwace daga hannun ka ya bayar mulki ma yake kwacewa hannun wannan ya babu wannan balle duke da take jakanka mulki da yake da sojoji da komi ya kwace balle dan wani shagon ka ko wani kamfanin ka ko wani abin nan cikin kiftawan ido saboda hakan nan mu doge wallahi duk wannan musiba da jarrabawa ce a gare mu kuma ba mamaki insha Allah kafara ce a gare mu na zunuban mu ta yadda in muka mutu za mu tsallake sirati kai tsaye ba tare da wani tangarda ba saboda mun gama shan wahalar mu a duniya mun gama ɗanɗana musibar mu a duniya to karka yadda wani boka ya warware maka imanin ka kaje kai nan daɗi babu kaje lahira kuma ka gamu da musiba Allah tsare mai tsare mana imanin mu Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma salli ala bainina wa allif baina qulubina wa hdina subul salam اللهم اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك واتقاك يا هادي يا سلام وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله